الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شد بقوي قوة ربيع الثاني hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya na babban malami Abul Hassan Ash-Shabili rahimahullahu ta'ala inda kuma muke bibiyar sharhin nan na fatuhu rabbil bariya wallafar doktor kuma profesa muhammadu mansur sakwato hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na saba'in da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata kusan mun karkare babin da ke magana akan sallar janaza wanka da kafani da abin da ya shafi sa mamaci a kabarinsa a a gurguje duk malam ya ka kawo mana abubuwan da ya kamata wanda suke kamar na lalle ko wanda suke masu mahimmanci mun karanta su da kai tsaye za mu shiga yanzu dukkan wani abu da ya shafi sallah kun ga mun kai wajen wato mun ɗau watanni muna ta dan kasan sallah kawai iya abin da ya shafi sallah wato wani babi ne mai fatin gaske wanda duk littafin da ka ɗauka in aka zo maganar sallah dalla dalla filla filla komai da kake bukata a cikin sallah to sai an yi maka ainihin wato fashin bakinsa dan sallah tana da mahimmancin da ta cancanci a zauna a tsawaita bayani don mutane su gane ta ibada ce da ake yin ta yau da kullum idan har ibadar da ake yau da kullum akalla ta farilla sai an yi ta sau biyar kullum baka iya ta ba duk da maimaita ta da ake yi ka je wa Allah baka iya sallah ba to azumi ake tunanin zaka iya in dai har sallar ka bata da kyau to ai azumin ka da wuya yin kyau sauran ibadun ka da wuya su kai labari domin sauran ibadun da kake kila wasu a wata sau ɗaya ko kuma a shekara sau ɗaya wani ma sau ɗaya a rayuwa wani ma ba a wajabta ma ba kaman zakka kaman zuwa aikin haji suna cikin rukunan musulunci amma ba a wajabta ma su ba sai kana da iko su ne ake tunanin zaka je aikin haji aikin hajin ka zama mai kyau ko zakat ce zaka iya zama ma ka ji tsoron Allah ka fitar da ita yadda Allah yake so bayan ga sallar da ba da kuɗi ake yin ta bai ta ma baka iya ba wannan ka duba da mun yi babu mun yi darussa masu tarin yawa kan ainihin wato bayanin sallah tun daga kabbara harama har zuwa sallama da dukkan abin da yake da alaka da sallah banda ma sallah ta farilla har malam sai da ya mana bayanin nafil kuli shafa'i da wutiri zakatul fajr sunanin rawatib ko sallolin da ake yi wa'anda wasu abubuwa ne da dalilai suke kawo su kamar sallar idi kamar sallar juma'a kamar sallar gawa kamar sallar roƙon ruwa kamar sallar tsoro duk gaba ɗaya sai da sujudin shukur sujudin tilawa duk sai da aka karanta maka dan ya zamto akalla in kai ka samu kyakkyawan sakamako a sallah ranar tashin alkiyama ana kyautata zato ragowar ayyukan ma duk za su biyo baya insha Allah ina fata gane da haka yanzu mun karkare yanzu mun shiga gaba ta biyu ko gaba ta uku a abin da ya shafi rukunan musulunci guda biyar shine albabu salis babi na uku fiz zakati shi kuma nan zaka ji bayani shi ma daki daki game da abin da ya shafi zakka ta'rifuha to menene zakka qala al-musannif abul hasan ashadili ya ce wa hiya ibaratun ammalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin idza balaga qadaran makhsusan fi zamanin makhsusin yusrafu fi jihatin makhsusa kaji wani tarihi kowanne da makhsus makhsus yace ita zakka ibaratun ma'ana ce wata dunkulalliyar ma'ana ce ammalin da take bayani game da wata dukiya makhsusin ta musamman yu'khazu da ake ɗauka ko ake cira min malin daga wata dukiya makhsusin ta musamman idza balaga idan dukiyar ta kai kadaran wani gwargwado maksusan na musamman fi zamanin kuma ana fitar da ita a wani zamani a wani lokaci maksusin na musamman yusrafu ana karkatar da ita an fitar a rabar da ita fi jihatin a wasu fuskoki maksusatin na musamman ana ita ce zaka na ba gane ma'ana wata dukiya ce keɓantacciya da ake cira daga wata dukiya keɓantacciya idan ta kai wani gwargwado keɓantacce a wani lokaci keɓantacce a kuma raba ta a wasu fuskoki keɓantattu wannan ita ce zakka az-zakatu fil lugha sai doktor zai sake mana bayani yace ita kalmar zakka fil lugha a larabci idan aka ce az-zaka masdaru wato madarar kalmar gundarin kalmar masdarin kalmar root din kalmar ma'ana tushen kalmar shine masdar tushen kalmar daga zakashai wato daga zaka ne zakashai iza nama wa zada ma'ana masdari ne na zakashai wato ana ce abiya karu abiya haɓaka asalin kalmar daga karuwa da haɓaka ne da haka aka ce zakashai ana nufin abu ya ƙaru abu ya haɓaka idan nama in yi haɓaka wa za da ya ƙaru sai a ce zaka maimakon ka ce za da shai ko nama shai sai ka ce zaka shai cikin in ka ce zaka shai kana nufin abin ya haɓaka ya ƙaru kama ƙala sallallahu alaihi wa sallam kama yadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da kalmar a yake cewa inna Allah Allah maɗaukakin sarki yurabbi sadaka yana renan sadaka in mutum ya bada zakka ko ya bada sadaka to Allah yana renar wannan sadaka ya dinga renarta hatta ta kuna kaljabani har sai ta zama kaman katon dutse naira goma ka cire ka bayar da ikilasi har cikin zuciyarka dan Allah ka bayar kai kana ganin goma ba wata aba ce to wannan naira goma Allah ta'ala zai ci gaba da renanta ya ci gaba da yauƙaƙa ta ya ci gaba da haɓaka ta har sai ta ta zama kamar da na da goron dutse ina fata an gane kamar yadda a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda ɗan ku yake renan ɗan dabba san an haifi ɗan dabba ɗan karami ka dinga kula da shi ka dinga kula da shi ka dinga kula da shi har za a kai matakin da in sa ne sai a gan shi ya zama bujimi idan rago ne sai a gan shi ya zama karo kuma da ɗan karami ne to haka Allah ta'ala ke renan ke haɓaka sadaka idan mutum ya yi wa min ma'aniha na daga cikin ma'anar azzakatu at-taharatu wal barakatu was salahu yana daga cikin ma'anonin zaka bayan haɓakar abu da ƙaruwarsa to kalmar zaka tana ɗaukar ma'anar tsarki da albarka da gyaruwa kenan kamar mutum ya bada zakka kamar ya tsarkake dukiyarsa ya nemi albarka a dukiyarsa ya nemi gyara da gyaruwar dukiyarsa shine sai ya ba da zakka da haka zakka tana ɗaukar ma'anar tsarkakewa albarka gyaruwa wannan duk ma'anar azzakatu ne a larabci da haka aka ce azzakatu a larabci ba a shari'a ba a yare na larabci ana nufin ɗaukakar abu wato ƙaruwar abu da haɓakarsa ko kuma tsarkakar abu da albarkar abu da gyaruwarsa wa filistila amma aka dawo a mahanga irin ta shari'ar musulunci a istilahi irin na malamai kama arrafa al musannifu kamar yadda shi mai littafin iziya ma ya fassara mana ita yudafu ilaihi kawai abinda za a ƙara a fassarar da malam mai iziya yayi mana shine bi qasdi taqarrubi ila Allah ta'ala kawai shi kenan wannan kawai shi za a ƙara sai ma'anar ta zama ta cika ta kowace fuska ma'ana ita zakka wata dukiya ce ta musamman da ake fitar da ita idan ta kai wani gwargwado na musamman a wani lokaci na musamman kuma a raba ta a wasu fuskoki na musamman da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah shi kenan ma'ana ta cika ina ba ta gane wa summiyat zakatu to me yasa aka kira zakka da sunan zakka sai mala ya ce wa summiyat zakatun ita zakka an ambace ta an rada mata suna zakka li'annaha saboda ita tuzakkil muzakki tana tsarkake mai zakar an kira ta da suna zakka saboda tana tsarkake mai yinta daga me min razilatil bukhul daga kaskanci irin na rowa dan rowa kaskanci ce to tana tsarkake mai yinta daga kaskanci da wulakanci irin na rowa mutum ba zai zama marowaci ba duk mutumin da zai iya zama duk shekara ya yi lissafi ya fitar da hakkin Allah da zaka ya ba wa inda Allah ya ce a baya kau da kansa wannan Allah ta'ala ya tsarkake shi daga mummunar ɗabi'a ta rowa ɗaya kenan wal ananiya da masifar san abin duniya shine ananiya ma'ana zakka tana tsarkake mai yinta daga me daga kaskanci irin na rowa da kuma masifar san abin duniya wato zakil zakka kuma tana tsarkake abin da aka yi zakkar tasa ai almal ma'ana ita dukiyar kaga a hannu a bangare daya ta tsarkake shi mai zakkar dan Allah ta'ala zai wanke masa datti irin na rowa da kuma san abin duniya ɗaya kenan ita karan kanta dukiyar ita kuma zakka tana tsarkake ita dukiyar minal afati daga dukkan wasu illoli da ke shafar dukiya irin su gobara irin su fashi da makami irin su barayi irin su asara ta ba gaira ba dalili ka rasa kai ma mai kawo asarar an buga harka an yi koda an yi kaza amma a samu wata tangarda a hanya ko kwastam su rike kayan ko a samu kaza duk wasu afat ko sai da mutum ya siyo kayan gaba ɗaya farashi ya yi rugu-rugu ko sai da mutum ya yi oda kayan suka zama gwaiwa wannan duk ba a fat ba ne sai da mutum ya cike shagon da kaya kawai gobara ta zo ya aka ana kallo ba yanda aka iya ta cinye shagon ko kuma yanzu halin da ake ciki na wannan musifar ga kuɗin amma kawai kenan sai a rike ɗan mutum ko wani ɗan uwansa kawai a ce sai an ba da miliyan goma bai ba da zakka ta miliyan da yawa ma dole ya cire miliyan goma don an rike matarsa ko an rike ɗansa an ce sai ya ba da miliyan goma nan Allah ta'ala yana tai masa wa'azi abu ya bada ya fitar da hakin Allah wal over forty ya ki bayarwa to duk zakka tana fa tsarkake dukiyar masu dukiya fa duk da ake ta tsalle da masu dukiya ba tana tsarkake dukiyarsu daga fadawa hadarurrukan da su kansu ba su isa su kare dukiyar daga fadawa wannan hadarin ba su kansu wa'annan illolin in suka doso wallahi komai basira da calculation irin na mai dukiyar wallahi bai sai escaping din dukiyar daga fadawa wannan illan amma ita zakka cikin hikima da ta ubangiji sai zakka ta tsarkake dukiyar mutum duk wa'annan ibtilawoyin da musibin sai Allah ga yana ta tsarkake dukiyar mutum yana kautar da ita daga fada irin waɗannan al'afat din sannan wa tanmiyatihi wa tunammihi wato barikhu sannan banda haka ita zakkar bayan ta tsarkake dukiya daga fadawa dukkan wasu kwarabniya da wahalhalu da illoli sannan wato nan mihi ta ci gaba da haɓaka dukiyar wato barikhu kuma ta ci gaba da albarkatar dukiyar dukiyar ta ci gaba da albarka ma mutum shi kansa ya ga kawai ya dai al'amura ga sunan suna ta tafiya shi ma dai ba zai iya cewa wasu ya sanya aka yi suka zama haka wasu kuma ina albarkar zakka kawai qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu to dahiruhum kana mai tsarkake su wato zakihim biha kana mai gyara halayensu biha da karɓar zakar a gashe karɓar zakka tsarkake ka ake taimakon ka ake da ake maka wazi ake ta ka bada zakka taimakon ka ake tsarkake ka ake so a yi a tsarkake maka dukiyarka sannan kuma a gyara halayenka kar ka zama murwaci kana kallo mutane ga su nan burjik sun fi ka basira sun fi ka hangen nesa sun fi ka kwazo sun fi ka iya nema wani tun ka a haife ka ma yake nema Allah bai ga dama ya bashi sai ya baka kuma Allah ta'ala ya taimake ka kai kai ne wanda ake bukata a wajen ka inda Allah ya ga dama sai ka zama cikin ainihin waɗanda su ne alfukara a wani masakin din da aka ce a bawa ba ka jin Allah ya yi maka wani tagomashi da Allah bai sa ka zama yadda su kula ba baka zama kai ne mai zuwa ka tara hannu a ƙasa a zuba ma ba a tauba aya ta ɗari da uku mashru'iyatuha shar'antuwar zaka zaka shar'antacciyar ibada ce ثبتت مشروعية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع إتفزت كنن شرعا تتير إبادة القرآن السنة الإجماع Qur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da zakka wa annaha kuma ka kasa kunne da kyau kaji ita zakkan nan rukunun shishike ce min arkanin islamil khamsa daga shika-shikan musulunci guda biyar waɗannan murahun da aka gina addinin musulunci akan su guda biyar zakka tana ciki kana zame ta to tukunyar za ta karkace tukunyar za ta bare ta wannan bangaren da aka da dukiya kana sallah kana hajji kana kalmar shahada baka bada zakka ayya murhun ya riga ya zama kripul ka gurgunta wannan murhun domin shi musuluncin an tsora shi ne akan waɗannan murahun guda biyar kuma zakka tana daga cikin murahun amma fil kitabi amma fi kitabillah amma game da shar'antuwar zakka a littafin Allah faqad amara Allahu rasulahu biqawli Allah da kansa ya umarci manzansa da faɗinsa. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها آية ما كرنت أنت ككربا صدقة كرب صدقة daga dukiyoyinsu kana mai tsarkake su da ƙoƙarin gyara halayensu da ita sannan wa qaranaha ubangiji ta'ala ya gwama zakka da sallah ma'a salati ya gwama su tare da sallah fi aksara min na aya sama da aya tamanin a gurare daban-daban cikin alkurani a imus salata wa atun zaka inda Allah ta'ala ya haɗa tagwaitaka tsakanin sallah da zaka a cikin alkurani ya kai wurare tamanin da yankai baka isa ba ka ware sallah ka bambare ta daga jikin zaka ba za su bambaru ba kamar yadda la ilaha illallah ba za ta rabu da Muhammadun Rasulullah ba, haka sallah ba za ta rabu da zakka ba. Ka ce kana la ilaha illallah ba kai da Muhammadun Rasulullah ba, kai ba mai imani ba ne. Ka ce Muhammadun Rasulullah ka rike ba kai da la ilaha illallah ba, imanin ka babu shi. To haka ka rike sallah ba ka hana zakka kai ma ana ana jika. Ba sa rabuwa. Allah ya riga ya haɗa. Amran bihima Allah yana mai umarni da su sallah da zakar a wurare wajen tamanin. Wa sana ana alal muhafizi na alaiha da kuma yabo da Allah ta'ala ya yi a kan masu kula da su. A wurare daban-daban Allah ya yabo masu kula da sallah da zakka. Wa wa'adan bil khairi li ahlihima da alkawari na alheri da Allah ya yi wa masu yin sallah da zakka. wa zadaran liman tarakahuma da jan kunne da tsawatarwa da Allah ya yi ga waɗanda suka ƙi bayar da zakka suka ƙi yin sallah wannan ka koma cikin alkurani za ka ga wannan da yawa wa qad azzama Allahu al-wa'ida lalle Allah ya kambama ya girmama narko da azaba ala mani'iz zakati ga waɗanda suke hana zakka faqala subhana Allah subhanahu wa ta'ala yace والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم كاي الله ودروا لنا البشر ولا يرن البشر لي أكتي بعذاب أليم فبشرهم sai mutum ya ɗauka wani albushiri za a yi masa na ya ce gora fari ko ja a yi masa abin na a'a wannan albushir din na azaba ne Allah ta'ala ce wallazina yaknizuna zahaba waɗannan da suke ɓoye zinariya wal fiddata da azurfa dan waɗannan duk wani kuɗi na duniya yana wakiltar azhab wal fidda ne shari'a bata san naira ba ko kaza kaza abinda ta sani azhab wal fidda da haka naira tana wakiltar zahab wal fidda dala tana wakiltar zahab wal fidda euro yana wakiltar zahab wal fidda riyal yana wakiltar azhab wal fidda cd na Ghana yana wakiltar azhab wal fidda saifa tana wakiltar azhab wal fidda duk waɗannan takaddun da kake kallo na duniya ana amfani da su a matsayin kuɗi wakilci suke yi wa zinariya da azurfa zinariya da azurfa shine asalin asalin kuɗi kuma kana rike zinariya da azurfa yanzu duk duniya an kaje ana jin yaranka yanzu nan kana zuwa da zinariya da azurfa ina gaya maka duk duniya yanzu nan za ka miƙa a baka kuɗin ƙasar ina fata an gane to shi yasa ba a ce wanda suke koye naira ko kaza ko kaza ba kawai sai aka faɗi ainihin asalin kuɗin shine zinare da azurfa Allah ce waɗanda suke koye su wala yunfiquna hadi sabilillah ba sa ciyar da su saboda Allah Allah ya ce fa bashirhu kai musu wani irin bakin albushir bi azabin alim wato albushir ne na azaba ne radadi wa saha an jabir suratul tauba aya ta 34 wa saha an jabirin hadisi ya inganta daga Jabir dan Abdullah wa ibn Umar da Abdullah wa ibn Umar da Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda annahuma qala su biyun nan suka ce ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin duk dukiyar da ake bata zakka ake bata zakata to bata shiga wannan ayar ba ba kanzu bace walladina yaknizuna adh-dhahaba waɗanda suke taskace su koye dukiya to duk dukiyar da ake bada zakata ba koyayyar dukiya bace ba za a ce mata koyayya ba wannan hadisin ko asar din ya zo a cikin al-musannaf na Abdurrazzaq mujalladi na hudu shafi na ɗari da bakwai da isnadaini sahihain isnadi har guda biyu kuma duk ingantattu wa amma sunna amma game da shar'antuwar zakka a sunna faqad asbatat annaha salisatu arkanin islam sunna ta tabbatar cewa zakka ita ce ta ukun rukunan musulunci kana kalmar shahada rukunin farko kana yin sallah rukuni na biyu to rukuni na uku ita ce zakka fa ali ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan wasu tuwasu guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu wani abun bautawa bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma tabbas annabi muhammadu manzon Allah ne rukuni na ɗaya kenan wa iqamis salati da tsaida sallah kaji rukuni na biyu wa ita'iz zakati da bada zakka shine rukuni na uku wa saumi ramadan sai azumin watan ramadan rukuni na hudu wa hajjil baiti sai ziyartar ɗakin Allah aikin haji liman saba ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa shine rukuni na biyar wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi hadisi na takwas imam muslim ma ya rawaito shi hadisi na 16 wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'khudhu al-bay'ata alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa mutane mubaya'a akan zakat in mutum ya zo zai wa manzan Allah mu baya a ya zo zai musulunta cikin sharuɗan da annabi zai gindaya masa wanda sai ya yarda da su zai yi masa mu baya a shine akwai zakka fa an jarir bin abdullah an karɓo daga jarir bin abdullah al-bajali radiyallahu anhu qala yace bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nusuhi li kulli muslim yace nazo yi wa manzan Allah mu baya sai na yi masa mubaya'a a kan tsaye da sallah ya sharɗanta min lalle zan tsaye da sallah eh wa ita iz zakati zan ba da zakka na ce eh wan nusihi li kulli muslim kuma zan zama mai nasiha da tsarkin zuciya wajen mu'amala da kowane musulmi na ce eh sannan ya mun mubaya'a mahallin shahir shine wa ita iz zaka wannan hadisin shi ma imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 57 imam muslim hadisi na 56 wa amara sallallahu alaihi wa sallam bi qitali mani'iha dan ka san hana zakka ba karamin aiki bane ba karamin laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayaki wanda ya hana zakka ayake shi an ibn umar radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce umirtu ni karan kaina an umarce ni an uqatilan nasa akan in yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida babu wani abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sai sun shaida annabi muhammad manzon Allah ne wa yuqimus salata su tsai da sallah wa yu'tuz zakata su bada zakka abinda zai hana yake su kenan dan haka kaga da mutum zai kalmar shahada yayi sallah ya ce shi ba zai bada zakka ba za a iya yakasa saboda ga hadisi an ce in sai sun yi waɗannan za a za su kubuta daga yaki wannan hadisin hadisi ne wanda yake imamu bukhari imamu bukhari a cikin littafin sa hadisi na 25 ya ruwaito shi haka imam muslim hadisi na 22 fadluha zakka tana da falala az-zakatu min sifatil mu'minin ita zakka tana daga cikin sufofin mu'minai daga cikin sufofin da ake gane mu'minai shine suna bada zakka qala ta'ala ubangiji ta'ala ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna aljannatai wa uyunin da idanun ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna masu kwasar abinda Allah ya ba su innahum lallai wa'annan ma'ana suna kwasar ganimar da Allah ya ba su a cikin gidan aljanna Allah ta'ala ce innahum su wa'annan mutanen da Allah ya ba su wannan aljannar kanu sun kasance qabala zalika kafin wannan lokacin da za su kwashi wannan gara basar a aljanna muhsini na masu kyautata aiki ne a duniya kanu kaji daga cikin sufofin su sun kasance kalilan minan laili kaɗan ne daga cikin dare ma ya haja una suke bacci baccin su na dare kaɗan ne ma'ana ba sa wato awoyin na dare gaba ɗaya su kashe sojan bacci kanu sun kasance kalilan minan laili kaɗan ne daga cikin dare yahja'una ma yahja'una suke bacci wa bil ashari sannan gefan asuba goshin asuba daidai da ketowar alfijir hum za ka same su yastaghfiruna suna neman gafara wa fi amwalihim kuma a cikin dukiyoyin su hakkun akwai wani haƙƙi da suka ware lissa'ili ga mai bara wal ma'arum da wanda ya haramta wa kansa bara shi yana cikin bukata amma Allah ya sa mai yana da dauriya da kamewa ba zai iya ce a bashi ba amma yana da bukata to suna da wani kaso wani haƙƙi na musamman da suka ware shi wannan na wanda ya zo ce da Allah ya taimaka ina cikin wani hali zai rafuwa ba shi wani shi kuma an san yana cikin wani halin amma bai tambaya ba shi ma zai ce a kai masa to kaji daga cikin sufofin masu shiga aljanna sufofin ƴan aljanna masu takawa akwai bayar da ainihin wato zakka suratul zariyat aya ta 15 zuwa ta 19 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma ta qad aflahal mu'minun tabbas mu'mine sun rabauta alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke khushu'i a cikin sallah a cikin sallah su zaka samu akwai cikakkiyar nutsuwa suna sallah suna jin cewa sallah suke ji akwai ɗanɗano da testin na sallah a cikin sallah sun kazo ka kalle su ba sallah bace kotan kurciya ba sallah bace irin ta munafikai idza qamu idza idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mutum kasalarsa da ganda da mutuwar jiki ba ta taji sai ya ji kira sallah amma duk abin da yake yi na fafutuka da harkokin duniya cikin nishadi da karfashi yake yi in kana so ka ga jikinsa ya mutu in kana so ya fara tsaki an dade a sallah in ka ga ɓacin ransa liman ya yi jinkiri bai fito ba amma zai iya zuwa kofar ofishin wani neman wata alfarma ya awa uku awa biyar kuma ya zo mai shi mai ofis din ya kalle shi ta mala ya karan kai dade ba na jin ka buɗe baki wani a dama kaza ce to sai gobe ce godiya muke ran kai dade sai a tafi amma kai liman dan me yasa tsara minti biyar ko minti goma ka yi man laifi ya jira ka za ka jagorance shi zuwa fadar Allah domin almusalli yunaji rabbahu wanda ya ja shi zai masa alfarma za a kai shi wajen honorable baya ganin an dade a jira honorable ya tashi daga bacci ya yi breakfast ya gana da wasu wayanda suke muhimmai yan ainihin mukarrabuna sannan daga baya wagai ruhum a fara shigo da shi duk wannan ba matsala amma ya je wajen Allah ne baya son jira na ba ta gane haka Allah ta'ala ya ce muminai sun ci nasara muminai kad bitta haƙiƙ tabbas ba wani kokonto muminai sun ci nasara to zuwa ya muminan sai Allah ya fara ba da sukofin sai ce allazina su ne wa'anda hum fi salati mukashi'una in dai kana zo kaga kushu'i kaga natsuwarsu to ta da sallah a nan za ka ga cikakken kushu'i da natsuwarsu sannan wallazina hum su ne wa'anda anil lagawi game da wasanni da shiririta da ɓata lokaci na oriduna ba za ka same su a gurin ba. Lagau ya sashen abu mara amfani wanda ba zai amfane shi ba a duniya shi ba samun kuɗi ba ne ba zai amfane shi ba a lahira ba zai kai shi aljanna wato ba ka samu mummune suna wannan abu ya ɓata lokaci yana karta yana dara yana ludo to me za ta yi masa lidan me zai bashi a duniya babu zai kama kuɗi a'a ya bata lokacin sa yana kallon bal to me za ta bashi a duniya babu a lahira za ta kubutar da shi daga azaba a to ba za ka samu mu'minai da wannan sufa ba sa yi allazina hum anil lagwi mu'ridun sune wa'anda suke kauda kansu ga barin allagaw duk wani yasashen abu sai Allah ya ce wallazina hum liz zakati fa'ilun sune wa'anda suna ba da zakka game da zakka kam za ka same su jajirtattu ne suna zama su fitar da hakkin Allah na zaka su ba wa inda Allah ya ce a ba a ƙarshe wajen sufofin da yawa suna da yawa dan ba tafsiri ake yau balantana amma ƙarshe Allah ta ya ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun yace in kana neman magadan gidan aljanna sune masu wayannan sufofin Allahumma ja'alna minhu وقد توعد الله تاركها وقد توعد الله حقيقة أبنجي ياي الكورن تاركها ميكين زكاة بوعيد شديد دوت إرن عذابا دنركو أنني قال تعالى أبنجي تعالى والذين يكنزون الذهب وتندسكي قوي zinariya wal fiddata da azurfa wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyar da ita saboda Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi وقال سبحانه الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa kar su taɓa tsammanin huwa khairan lahum wannan rowar da suke alheri ce gare su bal Allah ce a'a huwa sharrun lahum wannan rowa da suke sharri ce a kansu sayutawwaquna ma baqilu bihi yawm al-qiyama za a yi musu sakandami da abin da suke yin rowa da shi ranar al-qiyama ai daga ji sakandami kenan wato wato ba ba natsuwa an fahimta na gaggaku kenan wandan karfe ba a zama ba a tsaye ba kare da yanda za a yi shine sakandami Allah ta'ala ya ce za a yi musu sakandami sayutawwaquna ma baqilu bihi wannan abin da suka yi rowa da shi dukiyar dai da mutum da yayi ta kakullo ya bata da Allah ya yarda da masalaha ya ƙi kyautatawa talakawa in ya mutu kuma shi kaɗai zai je kuma ranar tashin alkiyama za a tafi ita wannan dukiyar da ita za a masa hukuma da ita da ita za a masa azaba Allah kiya shi mu da haka ba kuɗin ba ba wai arzikin ba in cin jarabawar arzikin babban jidali shine ka ci jarabawa kowa so yake zama ya samu kuɗi yayi kaza amma ba duk rigimar ba a nan take ba ka samu kuɗi ba matsala bane amma jaraba wanda take karkashin kudin zaka iya ci za ga in dukiya kaɗan ce mutum yana iya karfin hali dukiyarsa ba tafi miliyan biyar ba miliyan goma da yana iya dan yi koba foti ya cire za ga dan abin da ya cire bai fi dubu ɗari kaza ba duk yana iya wannan amma kaga ita iya kanta ita ta zakka mutum fitar da ita zai ta kai miliyan ɗari ya kalli miliyan ɗari yana kallon alƙaluman zai ware su kawai a ce wannan ita ce one over forty ta dukiyarsa a kasan sai imanin gaske ko alhikimatu min mashru'iyyatiha hikimar shar'anta zakka akwai kasan duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikima ce to me hikimar shar'anta wa mutane zakka wa min alhikim wa min alhikami malai yace yana daga cikin hikimomi fi mashru'iyyatiha a cikin shar'anta zakka ma yali shine kaɗan daga ciki ga abubuwan nan da za su zo na farko ta tihirun nafsil bashariya min razilatil bukhul wa sharhi wa tama wato tsarkake zuciyar ɗan adam daga ƙasƙanci irin na rowa da haɗama da kwaɗayi daga cikin abin da zakka take yi wa ɗan adam aikin da zakka take yi wa mutum tana tsarkace zuciyarsa daga wannan mummunar ɗabi'a ta rowa tana tsarkake shi daga haɗama tana tsarkake shi daga mugun kwaɗayi ɗaya kenan na biyu muwasatul fukara daga cikin hikimar zakka shine tausayawa alfukara a talakawa matalauta tausayawa matalauta wa saddu hajatil mu'widin da toshe bukatun waɗanda suke cikin tsananin talauci wallahi wani dubu goma nan da ka bashi ta zakka in ka san matsalolinsa da ka toshe masa wallahi tallahi malam ba karfi farin cikin da ka sa shi a ciki ka ba shi dubu goma ko ka ba shi dubu ashirin ko hamsin ko ka ba shi dubu ɗari bukatun da ka toshe masa to yana daga cikin hikimar zakka saddu hajatil mu'awzin wal bu'asa wal mahrumin wal bu'asa da waɗanda suke cikin matsanancin hali wal mahrumin da waɗanda aka haramta musu dukiya waɗanda Allah ta'ala bai ba su to akwai akwai ainihin wato tausaya musu kaga kai ga kuɗi wa wani baka san adadin su ba kuma shigowa suke ƙara yi amma wani kullun naira ɗari ko ɗari biyu ko dubu ɗaya sai an yi da kyar an yi gumi sannan yake samun ta kuma duk bayan Allah ne ku kuma duk Allah ne ya halicce ku kai ka sa akwai hikima shi ba shi da abin da ma zai kirga kai kuma baka kai kana har masu kirge ne da kai su zauna su ta yi wuni suke kawai a ta kirgawa ana ta sassawa a cikin rafa ana kaiwa banki kai ka san akwai hikima cikin al'amarin Allah kuma haka ka zo ba saboda tsiya da talauci ko ɗan kamfai haka ka zo duniya babu a nan Allah ya azurta ka arzikin Allah kake ci ƙasar Allah kake takawa kuma cikin hikimar Allah ya sa kai mawadaci ne wannan kuma talaka ne kila ma gidan kuɗa wani ma kila shi yau ja ka ya fara koya maka neman kwandala da taro da fisi sannan Allah da ya san yadda ka zo duniya tantirin matsiyaci ka zo ba ka da komen ya baka kuma cikin abin da ya baka ga wasu nan kai ka gansu abokananka ƴan uwanka makotanka ga su nan bila adadin da ba su da shi kwata-kwata ba su ba su da shi ba su ajiye ba su ba wani ajiya sai da aka shekara guda Allah ya ce to wane yi lissafi cikin dukiyar nan taka in ta kai adadi kaza kasa arba'in kashi ɗaya dan tsantsankawa waɗanta suke na amma laifi kai innal insana li rabbihi lakanut lalle dan adam butuli ne wa innahu ala zalika la shahid Allah yace shi ma shaida ne ya san shi butuli ne shi da ya baka yace to ga wasu nan bai ga dama ya ba su ba saboda hikima in aka ce kowa a bashi ba hikima a cikin akwai wasu suna da shi wasu babu fa akwai hikima ina gaya ma in kowa mawadaci ne wallahi rayuwar ba ta daɗi ba wallahi ba ba za ta daɗi ba akwai hikima wani ya zama yaron wani wani ya zama ubangidan wani akwai hikima cikin haka sai Allah yake ka sa arba'in ka ba wa'annan wa'anda kullum abin da za a ci da kyar bukatun yau da kullum wahala ake kaiwa tsakuri kaɗai bisa arba'in ka ba su shi ke nan ma laifi shi za ka ji a gaba in akwai hukuma ta musulunci kwata ake da ƙarfi har da rabin dukiyar mutum za mu ji wanda ya hana zakka shikenan sai a bashi da Allah ya mai Allah ya sa eh ba gwamnati ta musulunci mai karfi da take iya kwatar dukiya a hannun talakawa shikenan a hannun masu kuɗi shikenan amma in akwai ta kwata ake da karfi an san wane yana da dukiya baya ba da zakka zuwa ake da karfi a kwata bayan hukuma ta kwace da kuma rabu in yana da miliyan ɗari sai a kwace miliyan hamsin tashin farko sannan a fitar da zakka kuma a bashi ragowa kaga shekara mai zuwa ma ya ki bayarwa nan ma a sake kwacewa in miliyan hamsin ce a kwace ashirin da biyar to kaga in ya ga haza da hazifi zai dinga yin abin da ya kamata ko na uku iqamatul masalihil amma allati tatawaqqafu alaiha hayatul umma wa sa'adatuha daga cikin hikimomin zakka akwai tsayar da al'amura na maslahar al'umma domin daga cikin dukiyar zakar na akwai abubuwan da ake yi na maslaha na al'umma ta fata an gane almasalihul amma a cikin ba da zakka akwai tsayuwar masalahohi da dama na al'umma allati ta tawaqqafu alaiha hayatul umma irin masalahohin da rayuwar al'umma tana tsaye a kansu wa sa'adatuha walwala da jin daɗin al'umma yana tsaye akan wannan masalahohin kuma inda masu kuɗi za su bada zakar to wannan masalahar ta al'umma za ta samu na hudu at-tahdidu min dakhmil amwali inda al-aghniya wato iyakance kare dukiya a wajen masu kuɗi kawai a takaita a iyakance wato in kana da ita ce raba ka ba da kashi daya kaga kana bayarwa ta danyi kasa wasu su kuma za a dan yayyafa mun su samu dan kar ya zamanto an tare dukiya mai yawa inda aganiya a wajen masu kuɗi kawai wa bi aidin tujjar ko a hannun yan kasuwa kawai wal muhtarifin da masu sana'o'i kai la ta tan wato ta'siru al amwal fi da'ifatin mahduda Allah ya ce a bada zakka dan kada dukiya ta takaitu a hannun wasu mutane iyakantattu ‘yan tsararu. Domin ya yago a cikin wani abu ya bayar kaga wasu su ma za su dan zama mawadata wani ma kila in ya bada zakkar irin yadda ya kamata kila wani shi ma daga nan an tashe shi wani shi ma daga nan jarin sa ya kare sai ya farfaro wani ba shi da jarin ya samu jari to kaga an sake samu an sake producing wasu ‘yan kasuwar an sake producing din wasu masu wadata an sake producing din wasu masu sana'o'in kai ma za ka ɗan dinga samun relief dan masu sa ido kullum ka zo ka ba su ko ka san musu ko kuma muka ba su ba su yi ma habaici ko su zage ka suna raguwa saboda in talauci ya yawa mawadata suka zama yan kaɗan to akwai rigima kuma kai ka san wannan da kake ɗan yaga musu su ma za su taya ka addu'ar Allah ya tsare kuma da an ce wani abu ya samu dukiyar ko ya same ka za a ga su ma kamar su ya samu ina fata an gane ko mutuwa ba ba ganin wani ko mutuwa ya yan wani suna kuka sai ai kawai dai dan su yan uwansa ne amma mu ai mu aka yi wa mutuwa ko saboda abin da yake hannunsa ba shi kadai ke mora ba al'umma ce da yawa tana al'umma tana amfana da wannan ko dai ka amfana kai tsaye ko kuma indirectly ka amfana saboda wasu abubuwa na alkhairai da ya daddasa a inda yake rayuwa ko cikin al'umma ko cikin gari ko wani abu mai kama da haka aw ta kuna dulatan bainal aganiya ko kuma ko kuma dukiya kawai ta zama tana kewayawa ne tsakanin mawadata zakkan ma kawai mutum ya cire zai ba matan abokinsa shi ma wancan ya cire zai aiko matan abokin wannan da 'ya'yansa. an kai fun lokacin da ba haka ba kawai kan ma a dan tura ta wani gefe wani ya taso su isu ne kawai wani ya fitar kawai shikenan zai miliyan ashirin ya fitar kawai zai aika matan abokansa da 'ya'yansa. shi ma wancan ya turo shi ma sai ya abin nan kawai kaga kai la ya kuna dulatan bainal agani ya ibi haka ga ya an koma haka ya zama dukiya a wani cycle kawai take kewayawa sauran mutane masu tarin yawa su kuma kowa ya yi tagumi bakinsa ya bushe amma ga wasu yan tsiraru yan kaɗan a cikin al'umma su kaɗai suke tawa daƙa da dukiya daga cikin hikimar zaka akwai wannan an gane wannan a koma cikin taisirul fiqh listadlani shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai. Uƙubatu mani'iha, uƙubar wanda ya hana zaka, wa mammana az zakata duk wanda ya hana zakka fa inna Allah yu'aqibuhu fid dunya wal akhirah to ya sani kada ya manta ya rike wannan Allah sai ya masa uquba a duniya kuma sai ya masa uquba a lahira amma fid dunya amma anan duniya fa bi uqubatayn uquba guda biyu Allah ya alƙawarin zai masa qadariyatun wa shar'iyya akwai uquba qadariyya haka Allah ya kaddara duk wanda ya kauce ya shiga wannan layin akwai kaddara ta rayuwa da za ta same shi ina fata an gane akwai uquba qadariya sannan kuma akwai uquba shar'iyya fal qadariya ita uquba qadariya shine anna Allah yabtali ko yabtala kulla man yabkhalu bi haqqillah ka rubuta ka ajiye Allah sai ya jarabci duk wanda yake yin rowa wajen fitar da haƙƙin Allah wa haƙƙin fakir da kuma haƙƙin talaka fi malihi a cikin dukiyarsa bil maja'ati da yunwa wal kahab da fari kama kana sallallahu alaihi wasallam da haka yawaitar masu hana zakka a cikin al'umma shi ta mamata ga sun hana talakawa hakkin su kuma ga wata musiba domin daga cikin abin da Allah ta'ala yake hana ruwan sama har da hana zakka laifin da saboda shi Allah yana iya hana ruwan sama damuna ta yin kyau har da hana zakka a jarabci mutane da yunwa tunda in ba ruwan sama an samu fari ya kaga za a yi yunwa tunda ba abinci qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma mana'a qaumun zakata mutane ba za su hana zakka ba illabtalahum Allahu bisilin face sai Allah ya jarabce su da fari mutane ba za su ɗauki wannan ɗabi'a ta hana zakka ba to face sai Allah ya jarabci wa'annan mutanen bisilin da fari wannan hadisi ne wanda yake imamu Abarani a cikin al ya fitar da shi a hadisi na 4577 haka abu abdullahi al-hakimun ne saburi a cikin littafin sa mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin da shida haka imamul baihaqi mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da shida sannan hadisin hassanahul albani sannan waccan maganar da muka ɗauko ta ainihin wato za a yi masa hukuba guda biyu da ta duniya da ta lahira hukubar duniyar guda biyu wannan maganar malam ya ɗauko ta ne a cikin fiqhul zaka wani littafi ne sunansa fiqhul zaka mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da biyu wa fi riwayatin a wata ruwaya illa hu bisa an humul kafir face sai an hana musu sai an hana su ruwan sama mutane ba za su ki ba da zakkar dukiyoyinsu ba face sai Allah ya hana su ruwan sama wannan ukuba ce kadariya yau ukuba ce kadariya ina fata an gane haka Allah ya kaddara duk wanda ya bi wannan layin to Allah sai ya jarabce shi a nan duniya sannan wa shar'iyya akwai kuma ukuba shar'iyya annal hakima na farko wato annal hakima alƙali ko ka ce shugaba ya akuzu hamin hukaran shugaba zai kwaci zakkar daga hannun shi wanda ya hana zakkar da ƙarfi likaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah fa idza qaluha in suka faɗa asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsare duki jinanan su da dukiyoyin su illa bi haqqi ha sai abin da ya shafi haƙƙin dukiya wa hisabuhum ala Allah sannan hisabun su yana ga Allah wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi na 25 Imam Muslim hadisi na 20 wa min haqqi zakati qala abubakar saboda haƙƙin zakafa sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya zama khalifa bi mahdari sahaba a gaban sahabbai yace az-zakatu haqqul mal zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi sayyidina abubakar yace na rantse da Allah law mana'uni anaqan inda mutane za su hana ni anakan yar karamar akuya ko tinkiya irin sabagiji din nan an fahimta shine anakan sabagiji ko anakan kasganiya kasganya an gane ko wannan ita ce ana ko ka ce kasganya ko ka ce sabagiji to inda mutane za su hana ni wato irin wannan yar karamar akuya ko tinkiya kanu yu addunaha wanda da suna bayar da ita ila rasulillah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu dan sun ga manzan Allah ya bar duniya su ce ba za su bayar ba sai na Abubakar ya ce wallahi la qataltuhum ala man iha wallahi da sai na yake su akan sun hana ta a wata ruwa yace law mana'uni iqalan akwai ruwa iqalan yace inda za su hana ni da baibayi a ce suna ba da zakkar da baibayi da baibayin da ake daura dabba a ce suna ba da shi lokacin annabi yana raye yanzu dan sun ga annabi baya nan su ce ba za su bayar ba sai na abubakar ya ce wallahi zan haɗa bataliya ta sojoji a je a yanke su wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 1399 imam muslim hadisi na 20 wa qad qala ba'd ahli al-ilm wasu malamai suka ce innahu yu'khadhu minhu shatar mali ai daga cikin ma ukubar da za a masa za a kwaci rabin dukiyarsa ma'az zakati tare kuma da zakar a kwaci rabin dukiyar tare da zakar ukubatan lahu wannan ukuba ce da za a yi masa ka duba nailul awtar na shaukani mujalladi na hudu shafi na 147 da kuma al-mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya ainihin wato a mujalladi na 23 shafi na 231 ba wa idza kana mani'iz zakati kharijan an qabd al-hakim to wahtajju bi hadithin ko wahtajju bi hadithi wa man mana'aha fa inna akhiduha wa shatara mali wayannan malamai sun kafa hujja waɗanda suka ce a kwaci rabin dukiyarsa tare da zakar sun kafa hujja da hadisin da annabi ya ce wa man mana'aha duk wanda ya hana zakka fa inna akhizuha mu za mu kwace ta za mu karbe ta da karfi wa shatara malihi da kuma rabin dukiyarsa wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake hasan imam abu dawud ya fitar da shi a hadisi na 1560 imam nasa'i mujalladi na biyar shafi na 100 shafi na 15 zuwa na 17 aka imam Muhammad mujalladi na biyar shafi na hudu da isnadi wanda yake hasan wa idza kana mani'iz zakati kharijan an qabdati al-hakim abu na biyu idan wanda ya hana zakar ya gudu daga kamun shugaba da ya ji an ce za a ɗauki mataki sai ya gudu ko kuma suna da yawa kawai sai suka yi karfi kawai suka fice suka koma wani guri kawai suka suka abin nan to idan suka zama sun yi karfin da sun ki ba za su iya wato kamun shugaba ba zai yiwu ba suna da ko sun gudu sun bar gari ko kuma sun samu wasu masu mara musu baya sun hana zakar to anan fa alal hakim an yuqatilu wannan wajibi ne akan shugaba ya yaki wannan mutum li'anna sahabata saboda sahabbai qatalul mumtani'ina min ada'iha sun yaki waɗanda suka hana zakka da haka a yanzu ma an samu wanda ya hana zakka in zai kama alkali ya kama shi a kama shi a kwaci rabin dukiyarsa a kuma kwaci zakkar in ba zai kamu ba a shirya sojoji su je su yake shi domin sahabbai sun yaki wanda suka hana zakka an gane ko to sai mu tashi wa amma uqubatu mani'iz zakati fil akhirah uqubar da za a yi wa wanda ya hana zakka a lahira to sai mu tashi kanta an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin